بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa yau muna asabar kenan Allah ya kaddari za mu fara daura wadda ta shafi wato ilimi na galaha da kuma alaƙar wannan ilimin da wato ilmin muka na shari'a ta alkur'ani da suna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma insha Allah ta'ala muna tunanin wannan daura za ta ɗauki tsawon kwana hudu asabar lahadi litinin talata to kafin mu fara karatu littafin da za mu yi amfani da shi shi ne littafin albalaha alwadiha littafi na albalaghatul wadiha littafi ne wanda yake sananne ga masu wato koyar ilimin balagha wannan ilimin yana da ƙa'idodi ba za mu iya ce ba za mu ɗauki wannan littafin tun farko har mu kai ƙarshensa amma za mu cicciro ƙa'idun da ke cikin wannan littafin sai mu ga yadda ake ɓabbaka su a cikin nasoshi sawa'an nasoshi ne na alkur'ani mai girma ko kuma wanda suke cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nan yanzu za mu fara ne da muqaddima ko wasu abubuwa da za mu bayani kansu amma a takaice ba tare da zarfafawa ba kalma ta alfasaha da albalagha da al-uslub alfasaha albalaga al'uslu za mu bayani kan waɗannan amma a takaice ba tare da tsawaitawa muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora a cikin wannan karatu da za mu gabatar allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da suna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sa mai kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya kalima ta fasaha kama hanya ce ɗaya daga cikin hanyoyin da ake kai ga balaha wato ita fasaha in muka duba kamar tubali ne wanda daga gare shi ake tattakawa ko mu ce matattakala wadda ake ko dakali wadda ake tattakawa har a kai ga wato balaga domin ba zai yi wa ba abu magana ta zamanto balaga ko kalima ta zamanto ana sa ta daga cikin kalmomi wadda balaga ta yarda da su matukan ba a samu fasaha a ciki ba alfasaha asalin kalima ta fasaha a larabce tana rufin al wal bayan abubuwa shine abin da ya fito a sarari albayan abin da aka yi bayaninsa ko ya bayyana larabawa suna cewa afsaha sulhu idza zahara da an ce afsaha sulhu wato safiya ta bayyana ko alfijir ya bayyana kenan suka ce wal kalamul fasihu ma kana wadihal ma'na abinda ake kira al kalamul fasih magana ce wanda ma'anar shi ta fito wadihal ma'na ma'anar sa a bayyane take sahlal lafzi lafazin sa kuma mai saukin fada ne yana da sauki a harshe jayyidis sabak wanda an kera shi asilin asabku shi ne irin kera ta makera sama da sinun da ba'un da kafin a bara ana nufin an haɗa shi wanda aka yi ma haɗi mai kyau don haka wannan shi ne sharuɗa na a ce abu fasaha ne so sai suka ce wani hada wadda ba an tafi da kullu kalimar fiha jariyatan alal qiyasis sarfi duk kalmar da za a kawo cikin magana wanda za a kira ta fasaha to ya kamata wannan kalma ta zamanto ta dace da qiyasi na sarf amma in ta saba misali kamar yadda wani ke cewa alhamdulillahi al'aliyyil ajlali sai aka ce wannan kalma ghairu fasiha domin ya ce ajilai a ƙa'idar sauran ya kamata a ce al'ajal an gane ko to bayyana ta fi ma'ana ha kuma ma'anarta ta bayyana mafhumatan ana fahimtar ta azbatan wato ma'ana tana da sauƙi shi ne azba a cikin shabu ne mai ɗanɗano mai daɗi wa ma ya tsawil bahrani a za abun furat ba a za ba ake nufi ba salisa kuma mai sauki ce to wannan shi ne abinda suke nufi da alfasaha amma sun kawo sharuɗa guda hudu waɗanda yana da kyau ɗalibin ilmi ya san su wa yustaratu fi fasahati tarki nan fasaha ta tarkibi ake zance bayan an yi zancen fasaha ta kalima an ka ce wa yustaratu fi fasahati tarkibi فوق جريان كلماته على القياس الصحيح وسهولتها أن يسلم من ضعف التأليف باء صم مجنة باين فصاحة الكلمة أنقاله تركيبي باء صم ضعف التأليف ya zama to kamar haɗin da aka yi wa jumloli yana da rauni misali walau an na majdan أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما سنكة فإن ضميره في مجده راجع إلى مطعما ضميري لمجد يناداو هو مطعم وهو متأخر في اللفظ كما يأي جنكي كنا أبن في أدب على ربتي suna wahiri ya kamata ya zo sadani domini ya zo ja'a muhammad ko ba haka ba kaga muhammad suna ne zo wahiri aha thumma ra'atku aljama'a kaga ra'at hu an gane ko ضميري يرجع إلى محمد أصل الكلمة الضمير ترى في إخفاء أضمر الشيء أي أخفاه سياسة أكي سنة مزموت يصنع الضمير to idan ya zamanto zamiri ya gabaci suna zahiri babu fasaha to dan sha'ib ya ce walau anna majdan da dai wata daraja kenan akhladat dahra wahidan za ta zantar da mutum a duniya ya zamanto bai mutu ba minan nasi wani mutum daga cikin mutane abba mashtuhu daha to da ya wanzantar da zamani mut'ima mut'iman wani mutum da ake kira mut'iman ka ku ga sunan shi ya dace da shi domin asalin mut'im shine mai ciyarwa ko ba haka da bane qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan fati samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am to mut'im kuga larabawa suna da wata hikma za ku ga ana samun mutum suna fatan ya zamanto haka kaga mutum da ya samu sai suna ɗaya mutsa'in mai ciyarwa kuma sai gashi ya mutum mai ciyarwa ya shahara da wannan to don haka bai dace ya ce abuka madduhu dahar mutu'imin ba ya kamata ya ce abuka majidu tsami addahara mashhur amma sai gabatar da mut'im akan zamiri da ha'u sai malamai su cewa to anan akwai dhafut ta'rif ko dhafut ta'rif rauni wanda magana duk wanda ya sa abin da annahu zai ce akwai kuskure a cikin ta ko ko an yi amfani da wani usulubi wanda shaz ne ba a cika amfani da shi ba an gane ko ba sai ko mun fahimta ba yace to wa yushtaratu wannan duk cikin muqaddima ne ta al-balagatu al-wadiha wa yushtaratu an yaslama at-tarkib min talafuri kalimat sannan sharadi na biyu ya zamanto an tsira daga talafurul kalimat asalin talafur shine jayayya ko kiyayya ko rashin haɗin kai ana kiran shi talafur to sai ka iske wasu kalmomi an hada su fala ya kuni tisaru ba'dha bi ba'dhin ba a samun haduwa tsakanin sashen kalmomi da sashi mimma yusabbibu fi qalaha abinda zai haifar da nauyin kalmomin ala sab'i akan ji wa su'ubat wa su'ubat adaiha bil lisan kuma yayi wahala halshe yin furuci da waɗannan kalmomin ka qauli sha'ir yace kamar maganar sha'ir wa qabru harbin bi makanin qafru wa laysa qurba qabri harbin qabru ba haka ba kaga kalmomi ne amma kuma irin waɗannan kalmomin zaka iske suna da tanafu faɗar kalmomi haka idan an ce ka faɗa so goma ba tare da kayi kuskure ba an baka aiki waƙaɓo harbin sha'ir ya ce ƙabarin mutumin da yake mayaƙi ne nan alharbu yana nufin sahibul harb ya shafi sahib saboda wazanin shi ya tafi waƙaɓo harbin ƙabarin mayaƙi bi makalin ƙafur yana can a cikin fako domin za a je ne wajen yaƙi a buga a kabra sai a kashe shi nan sai a yi masa ƙabari ya ce to walaisa ƙurban ƙabri harbin ƙaburu kuma ba a samun ƙabari kusan ƙabarin mayaki ba na galibi idan an kashe mutum shi kadai shi kenan sai a bashi anan ko a dokar turawa ma haka suke yi wangaren sha'ir ne ta rayuwa ko sha'ir ne na jahiliya la'adri in dai an kashe soja misali ko wani abin da ana yaki ba a cewa za a tafi da shi in ba dama akwai bana a tafi da gawar kawai za a yi masa kabari nan kawai kuma a ci gaba da fafatawa to kun ga wanga wanga baiti akwai tanafuru alkalimat sannan kuma suka ce wa yaslamu wa yajibu shine sharadi na uku wa yajibu an yaslama at-tarkib min at-ta'qid al-lafzi kuma ya kamata tarkibi ya tsira daga ta'qid muhaddai hakkara akwai ta'aqid akwai taqa'id in an ce taqa'id daga qa'adan wato zaunawa zaunar da abu to in an ce taqa'id malamai suna da nufin sanya ka'ida da at-ta'sib akwai kuma ta'aqid min al-'iqd da an shi abinda aka daure ne to aka ce aqadahu ma'ana ka rikitar da abu mu'aqqad an gane ko abu ne wanda yake rikitacce sarka uwar rikici inji malam bahaushe akwai wani malami a kasar ko ince marubuci a kasar misra ana kiran shi mustafa mahmud aqqad to aqqad marubuci ne babba to aqal ba ko ake karanta littafin shi bai gani sai sun ka ce wato uslubul aqad kasmihi aqad fa uslubuhu muaqqad yadda sunan shi aqad yake to haka uslubin shi yake muaqqad abu ne rikitacce to ba a son kai magana ta zaman to akwai taqid al-lafzi suka ce misalin wannan kamar yanzu idan mutum ya ce ma ƙara'a illa wahidan muhammadun ma'akitaban akhihi kagon ga dole ne ji wannan magana sai ga akwai sarƙaƙiya asalin maganar ma ƙara'a muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan kaga yanzu da zan ce ma qara'a muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan kowa zai fahimci abin da ake nufi ko in ce galibi amma in ni ce ma qara'a illa wahidan muhammadun ma'a kitaban akhihi abin jagwalwar yayawa sun ka ce fa qaddimatu sifa alal mawsuf an kaddama sifa alal mausuf a cikin abin nan domin kitaban wahidan sai an ka gabatar da wahidan akan kitaban yace wa fusila bainal mutalazimaini aka rarraba tsakanin abubuwan da suke mutalazimaini masu lazimtar juna wa huba adatul adatul istithna wal mustafna da an ka ce illa kaga shi illa ya kamata ta zamanto illa kitaban yace wal mudafu wal mudafu ilayhi da mudaf da mudafun ilayhi an gane ko kenan inda aka ce ma'a akhihi ma qara'a muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahid wa yushbihu dhalika qawlu abi al-tib al-mutanabbi inda yace anna yakunu abal bariyati adamu وأبوك والثقلان أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم kaga asalin maganar sun ka ce wal wad'u sahih kire yadda kamata maganar ta kasance an ya kula kaifa yakunu adamu abal bariya wa abuka muhammad wa anta thaqalan yani annahu qad jama'a ma fi al khaliqati min al fadl wal kamal faqad fasala bayna al mubtada wal khabar abuka muhammad ina fata akunce ni ya kamata ya ce abuka muhammad wa qaddama al-khabar al-mubtada taqdiman tafiyatuhu ila al-lafz fi qawlihi wathaqalani anta ya kamata ya ce anta thaqalani ala annahu ba'da at-ta'assuf bayan kallafa maka shi ne ta'assuf da ta'un da ainun da sinun da fa'un lam yaslam kalamuhu min sukhfin wa hadarin kuma magana shi tana dauke da wani nau'i na sukhuf shine izgili وهذا إذن شيء سخف استخف التي فاستخف قومه فأضاعوا إنهم كانوا قوم فاسقين وهذا ده هذا تبع هذا من ده هذا باني با ده هاكرني با إن أنت هذا ده هاكرني shine tsoro ko sauna ko ko wanda yake da cikin shiri ya an ka ce hazar da hababba yana nufin surutun banza ko caye ba san wani kuke amfani da shi ba ko subbatu to kaga da ya ce anna ya kuno abal bariyati adamu kina asalin maganar kaifa ya kuno adamu abal bariya wa abuka muhammad wa an tattakala da wani mutum ne yake izgiri da shi ya ce ya za a yi a ce annabi adamu shi ne baban mutane kuma a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne babanka kuma a ce kai ne mutanen duniya ma'ana wani mutum yana ganin shi yana da ɗaukaka to inda yana ha annabi adam shi ne baban kowa sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba babanka ba ne kuma ba kai ne duk mutanen duniya ba don kai sashi ne daga cikin mutanen duniya to kai ba wata tsaya ba ne ba sai kuma fahimta to kaga akwai at-taqid allafi lafuzzan ya jujjuya su anna ya kunu abal bariyati adam kina anna ya kunu adam abal bariya wa abuka muhammad sai ce wa abuka wasu alari anta muhammadu kina asalin shi wa abuka muhammad wasu alari anta wa anta sakalari karfe ta al-taqdim wa takhir wanda zai likitar da mutum ba zai ma iya fahimtar ya ake so a ce ba mun gane wannan sai sharaɗi na hudu wa yajibu an yaslama tarkibu min at-ta'qid al-ma'nawi bayan an tsira daga tarkib at-ta'qid al-lafzi sai at-ta'qid al-ma'nawi kada ma'ana ta zo kuma ta rikici nan ma ba a son irin wannan ina fata an fahimta don haka ya an ka samu ta'qidul ma'nawi ma'ana ta zama to ta rikita to kaga nan ba akwai matsala sun kawo misali suke cewa qawl umrul qais fi wasfi farasi kamar yadda umrul qais ya sifanta wani doki kusan umrul qais cikin shu'ara'ul jahiliya ya shahara wajen sifanta doki da kuma sifanta mata kenan ya ce wa arkabu firrau'i haifanatan ko kama wajhuha sa'afun muntashir ya ce wa arkabu ina hawa firrau'i a cikin tsoro kidan idan al'amarin tsoro ya zo arrawa tsoro arru'u zuciya ko rai tabi arru'u tsoro فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط الروع النفس كو القلب كو الخاطر إن روح القدس نفث في روعي روعي أي قلبي أو نفسي yasa in littafi bai da wasali a daina rigima ba a tsaya a gani mini ne aka rubuta to don haka ya ce wa arkabu ina hawa firrau'i a lokacin tsoro haifanatan kaga kalma ta haifana ba kowa ya sani ya san abin da ake nufi da haifara ba suka ce fil asli aljarada fara ake nufi ya ce kama wajhuha ka ce fuskarta an gane ko ya ce sa'afun muntashir ya an ce sa'af shine jam'i ne na sa'afa jam'i ne na sa'afa interview akwai kalmomin da idan aka shafe ta'un sun koma jami'i idan aka sa ta'un sun koma mufrad galibi cikin ismul wato jins ake samu shi tamrun dabinai masu yawa tamratun dan dabino daya baqaratun saniya daya baqarun shanu masu yawa qala innahu yaqulu qalu qalu du'u lana ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تمرون قال إنه يقول قال لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا نبا إن البقرة تشابه علينا ما دورا تشكي بغرش ني إن البقرة دي جمعي ba inda labakara ta tashabaha alaina ta wanda na guda ce wancan ta tashabaha alaina can tafi ibi ce to yan ka ce albakaru shanu albakaratu guda annahlu itacen dabino masu yawa annahlatu bishiyar dabino ko itacen dabino daya to haka yan ka ce sa'afun ghusnun an ka ce wato ghusnun nakhli reshen dabino shi ake ce ma sa'afun amma yancin sa'afatun guda to shi umrul kashi yace wa arkabu fil rawi khayfanatan ila hawa khayfana fara yace ka ba wani muhaka ce huskanta sa'afun wato reshen dabino ne muntashir wanda ya yaɗu rassan shi sun yaɗu mun gane ko to amma sai suka ce a nan umrul qais ya zo da ta'aqib al-ma'nawi saboda al-khayfana shine al-jarada fara amma abin da yake nufi da ita wa yuridu biha al-farsu al-khafifa yana nufin al-fars wato doki in an ka ce alfarasu yana ɗaukar godiya ko doki amma an ka ce alhisalu doki kawai ake nufi amma babu hisanatun da larabci saurin ya ce mai namijin doki ce hisalu ya ka ce mace ce hisanatun babu alfaras ya ka ce alfaras siffar shi za ta bambanta ko namiji ne ko mace an gane ko to yace sai suka ce to wai yuridu bi huna al-faras wa hada la ba'sa bih ba laifi dalili kuma saboda fara an san abu ce mai saurin fira kidan ya shi kanta dokin shi kamar abu ne mai saukin tashi da gaugawa wa in kana tashbihu al-faras bil jaradati la yakhlu min da'f suka ce tana yiwa kuma akwai rauni saboda bai dace a sifanta jiki ba to tana yiwa a ce a'a ba jiki ya hankalta ba ba gaugawa gaugawa ba su ko mun fahimta ba ma'ana cikin wani abu za ka yi wani abu bai da kyau amma akwai wata ɗabi'a mai kyau da ke da ita sai a ciro ta a yi amfani da ita to amma sun ka ce amma wasfu sha'ari wasfu hadhihi al-faras bi anna sha'ara nasiyataha sha'ara nasiyataha tawilun cewa tana da rassa yana nufin gashi wannan gashin doki na wuya geza ake ce mishi ko ba haka da bane to kenan ya siffanta gashin kanta yughatti wajhaha yana rufe fuskanta suka ce fa ghayru maqbul ba abu bane wanda za a yarda da shi li'anna al-ma'rufa 'inda al-arab domin abu ne sananne a wajen larabawa anna sha'ran nasiya cewa gashin doki na wuya kenan idan ghatta al-'aynayn in ya kasance yana rufe ido guda biyu lam yakun al-farasu lam takun al-farasu karimatan wanda yana wannan dokin ba doki ne mai inganci ba walam takun khafifatan kuma galibi dokin da ke da irin wannan gashi bai da gaugawa to kaga wannan sun ba da misali shi to bari mu bar wadannan misalai kenan yanzu karatun muhtasar in an ka tambaye ka shurutul fasaha a cikin wato fasahatul kalima kenan sai kalima ta zamanto wadihal ma'ana sahlal lafzi an gane ko jayyidar sark jariyatan alal qiyasi safi mafhumatan azbatan salisa in an ka tambaye ka a tarkibuwa tunda kalima daban tarkibi daban kenan ويشترط في فصاحة التركيب أن قالوا أن يسلم من ضعف التأليف وأن يسلم التركيب من تنافر الكلمات وأن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي وأن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي waɗanda su ne guda hudu kayi ikhtisarin karatu saboda ya aka yi bayani mai yawa wani lokaci ana buƙatar aini a yi ikhtisarinsa saboda mutum ya gane abu na biyu sai balaga suka ce amman balaga fahuwa ta'diyatul ma'ana aljalili wadihan shine ka isar da ma'ana aljalil mai daraja wadihan wannan ma'anar tana bayyane bi ibaratin da ibara sahihatin ingantatta fasihatin wanda yake akwai fasaha a cikinta laha fi nafsi atharun khallab laha tana da fi nafsi a cikin rai atharun wato za ta bar tasiri za ta yi tasiri khallab daga khalaba ne mai fiska mai ja wato tana fiska hankali akwai abin da ka saurare shi sai ka kana so ka saurare shi akwai wani abu da ka ji shi sai ka yi ta kokarin nisantar da kanka suka ce ma'amula a mati kulli kalamin tare da cewa kowace magana za ta dace lilmautsinin lalli yi fihi ga wurin da ake fada wal ashkhasu alladhina yukhatabun da kuma mutanen da ake magana da su kenan balaga a samu magana mai ma'ana mai kyau mai daraja kuma maganar nan ta zamanto bayyananna tana da tasiri a cikin rai kuma ta dace da wurin da aka faɗa kuma ta dace da mutanen da aka faɗa ba kuma haka ba yanzu misali an zo an gayyaci mutum kamar da suke ba da misali zai zo ya yi bayani bayanin da zai yi wurin malami ne aka gayyato shi misali ya zuwa gabatar da muhazara wani mutum ne ya aure misali sai ya gayyace shi to kaga malam bai zuwa ya ce zai yi muhazara sai ce to nijar mun ji labarin bana association islamic sun hindo rahoto ba taɓa yawan samun saki ba irin wannan shekarar kun ga maudu'in da ake son a yi a nan in ana zance aure ai ba a zance yawan saki sai dai a yi zance ya za a rike mata a yi haƙuri da su an gane ko yawwa wannan misali ne na bayan sai kuma wato al'uslub ko samun ce abu uku ne akwai alfasaha akwai albalaga al'uslub uslub shi ne uslubi ba na bahaushe ma yana cewa uslubi amma da hausa muna iya fassara shi da salo salo uslubi kala biyu ne akwai al'uslubul ilmi in ana magana akwai uslubul ilmi wa huwa ahdabul asali shi ne ahdabu mafi kwantar da hankali an gane ko sun ka ce wa aksaru hahtiyadar ilal mantuƙi salim shi uslubul ilmi yana buƙatuwa zuwa ga almantuƙi salim ma'ana hankali wanda yake daidaitaccen hankali wal fikrul mustaqim da tunani daidaitacce in ana uslubul ilmi ba a kawowar abinda hankali bai yadda da shi an gane ko wa ab'aduha 'anil khayal ash-shi'ri kuma za a nisantar da al-khayal tunani irin na shi'r bi annahu yukhatibu al-'aql domin yana magana ne da hankali wa yunaji al-fikr yana ganawa ne da tunanin dan adam wa yashrahu al-haqa'iq al-'ilmiyya yana bayanin hakika ta ilimi allati la takhlu min ghumudin wa khafa'in wadanda ƙa'idodin ilmi wani lokaci ba sa gushewa suna tare da ghumud ababe wadanda suka koyi za a yi bayanin su ma'ana dan mu gane da kyau mu maido hankalin mu akwai annazmu akwai ash-shi'ru wani bai san bambancin tsakani da annazmu wani ash-shi'ru ko ba haka bane abinda muka dauka duk guda ne yana yiwa ta fuskar lugha a samu alaka tsakankanin su domin a shi'iru galibi manzum ne a galibin shi'ir manzum ne duk da ke akwai shi'irul hur a shi'irul hur shi'ir ne wanda bai bin ƙa'idodi waɗannan da khalil bin ahmad al-farahili guda goma sha shida da ya kawo auzan da kuma sauran al'auzanul muwallada wanda kuma cikin daular abbasiya aka same su akwai shi'irul hur wanda ba ya bin ƙa'ida wanda a wannan zamanin nizar ƙabbani wani masanin lugari na ƙasar suriya ko ce siriya wanda ya taɓa zama ambasada na ƙasar siriya a london ana kira shi nizar ƙabbani in ka shiga cikin internet google sai ka sa nizar ƙabbani za ka gan shi ya shahara da shi'irul hur nizar ƙabbani nunun zayun alif ra'un sai ka sa qabbani wanda bai da matsala to shi ake kira shi'rul hul bai tafiya akan ka'idodi to amma dai galibin shi'ir nazmu ake kiran shi shi yasa in ka tafi cikin adab sai a ce maka al adabu yanqasimu ila qismayn an nazmu wal nafru an nazmu wal nafru in an ka ce an nazmu shine abinda tsare yake akan auza النثر ده نون ده ثاء ده راء وتجي بقى بنتي بقى ba in an ka ce annasru da sadun ana nufin cin nasara ko nasara in an ka ce annasru yana nufin shahu ko wani gumki da aka yi bauta ba zamanin musa da annabi nuhu wanda ko zamanin jahiliya kuma su ba su samu irin wannan wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la su'an wa la yaghus wa ya'uqa wa nasra bisin amma yanka ce an nasru da sa'ul yana nufin abinda aka watsa nasarahu an gane ko wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura abinda an ka daidaita yanzu ba da manzauri aka watsa to nan annasru masdar ne annazmu masdar ne kenan asalin shi ismul maf'ul ne alkalamul manzum wal kalamul mansur magana da nan manzum ce sha'ir da ba tsara shi akai mansur kuma ya hada shi akai ma'ana bai da wani auza kaga khutba tana cikin nasr an gane ko magana muhadasa tana cikin annasr shi yasa alkitab al-adabi ya rubuta al-qashm ila qismayn shi ko ash-sha'r sai a kira shi an-nazm akwai wani malami a Najeriya ana kiransa Imam Qalarawi ina sauraron kasar din sa akwai wata magana da yake faɗa sai ban fahimta ba kullum aka zo a wannan gurin ba na fahimta me yake son ya ce to sai wata rana sai Allah ya sa da kwantar da hankali na da kyau sai karshe sai na gane abin da yake son ya ce sai ya ce ka zo kana wani ƙaryar karatu kana wani nasaru da nazabu kana wasu harafai don an tsutsuke su kana nasaru da nazabu wai ashe nasaru da nazabu wai an nasaru wannan mu ne yake nufi nasaru da nazabu to in muka kalli kalima ta annabu tana nufin duk abin da aka ƙara a shi'iru yana ciki abin da ya kawo cikin wannan maganar amma in ka ji malamai sun ka ce al-manzumat galibi suna nufin abinda aka tsara na ilimi amma bai dauke da uslubi na adabi manzumatul baikuniya ba ta dauke da uslubi na adabi ilimi na aka zuba zube na ilimin hadisi mun gari wannan manzuma ka alfiyatu ibn malik fi ilmin nahwu كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف للكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين والنداء وعن وبها كبا to kaga wannan sha'ir manzum ne ba a kira shi sha'ir don saboda an gina shi ne akan al-uslubul ilmi ba al-uslubul adabi ba kuma shi uslubul ilmi ko wani ilmi ba ana iya yi yanzu in ka diba cikin ilmul qira'at ai za ka ga akwai waɗanda suka yi rubuce-rubuce manzum a cikin ilm al-qira'at ibn jazri yana da littafi tayyibatun nashr yana da littafi ad-durra al-mudi'a imam shatibi yana da shatibiyya shatibiyya baiti 1173 dukkan suna karewa da lamun ba a kiran shi shi'ir sai da a kira shi annazmu fil qira'at bada'tu bi bismillahi fi an-nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa maw'ila wa sallaytu sallallahu rabbi ala ar-ridha muhammadin al-muhda ila an-nas mursala wa itratihi ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبجوعا به أجزم العالى مثال كنا to waɗannan sunansu al-manzumatul ilmiya to cikin su ne ake al-uslubul ilmi wa huwa ahdabul asari wa aktharuha ihtiyajan ila al-mantiq as-salim wal fikr al-mustaqim wa ab'aduha 'an al-khayal ash-shi'ri li'annahu yukhatibu al-'aql ويناجي الفكر ويشرح ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء ina fata an fince to uslubi na biyu sai al uslubul adabi shi uslubul adabi ya saba uslubul ilmi wal zamalu abradu sifatihi shi ko yana bayyana maka kyawun ababuwa wa abharu mumayyizatihi kuma yana daga cikin sifofin shi da suka fi bayyana shi shi uslub al'adabi wa man shakul jamalihi ma fihi min khayalin ra'i' zaka samu akwai tunani ra'i' galibi cikin uslubul adabi akwai mubalaga mubalaga za a yi mubalaga abu ba wai da saboda abin haka yake ba a'a a nuna maka saboda tsananin kyawun shi ya kai matsayin kaza wa taswirin daqiq za a suranta maka abu taswiri wanda yake ya kai makura wa talakmusul li wujuhi shabahi al-ba'ida bain al-ashiya wani lokaci za a yi kokarin talammus nema li wujuhi shabahi ga waɗansu fuskoki ababe da za a kamance ciniya al-ba'ida waɗanda suna nesa bainal ashiya tsakanin abubuwa wa ilbasul ma'nawi sauban mahsus a ɗauki rigar abinda ba a gani a sami shi rigar abinda ake gani ma'ana a maida abinda ba a gani kamar ana ganin sa an gane ko yace wa izharul mahsus fi suratul ma'nawi ko ko abinda ake gani a maida shi kamar abinda ba a gani a bashi wata sifa ban sani ko mun fahimta ba mun ji larabcin misali za ka ga mutanabbi wanda muna jin labarin ana ce masu mutanabbi ya sifanta masassara ko zazzabi yanzu na cikin lokacin masassara da zazzabi ko sai ya sifanta masassara da wata mata marashiya kuma yana ta kawo shi ziyara ya ce wa za'irati ka annabi ha haya'an falaisa ta zuru illa fi balani akwai wata marashiya kuma yana take kamin ziyara da daddare ba ta kamin ziyara sai dare yayi wai ma'ana masassara yake nufi ko zazzabi to kaga wanga uslubi ne ne uslubi ne adabi tajsid al-ma'nawiyat kamar abin da ba a gani an maida shi kamar ana ganin sa ba sani ko mun fahimta ba to wannan shine ya bambanta shi yasa shi uslubul adabi in kana kallon shi da in kana ustaz ne zaka rance kai wata ƙarya a uslubul adabi kenan haka ne ake tafiyar da shi akwai khayali cikin shi an maida zazzabi kamar wata mace ce tunda sunanta al-humma sai yayi maida ta kamar mace ta zo ta kawo shi ziyara ga wurin ce to ka gani ga wuri karuwanci na ana koya wutar sai kowa haka ba to ba da na to da haka dai shi uslubul adabi da uslub al'ilmi suna bambanta wannan ina kawo shi ne saboda galibin malamai idan suna karantar da littafin ba sa farawa da wannan alfasaha da shurutuha da kuma al-uslub da alwa'u sai da galibi ana cewa ka koma can farkon littafin ka fara to shi ko daga nan wani lokaci ake barin karatu ko kuma wani lokaci ana ganin ilimin ka bai kai inda zai dauka wannan ba saboda kun san wani bi wata muqaddima ta fi karatun da wuri idan ba ta taba karatu cikin ilimin ba ba za a iya karantar da kai muqaddima ba to sai malamai su wuce da kai farkon littafin har ka kai inda zaka iya fahimtar muqaddima sai a dawo sai a karantar da kai ita mun gane wannan da kyau to yana da kyau mu fahimci wannan saboda abubuwa ne waɗanda ba zai yiwuwa ba a ce za a yin karatu ba tare da an yi an duba ba a kan asalin yadda abin yake yawuwa yanzu za mu tashi a farkon ilimin bada wannan littafi na albalagatul wadiha ku neme shi ana samun shi a internet ana samun shi sannan kuma mutum zai je sayi littafin ina ganin bai da tsada insha Allah dai ko 300 ne na san ko jika biyu in Allah ya so za a samu littafin ba za mu iya ce za mu bi wannan littafi ba tun farkon sa har karshen sa ga yadda za mu yi karatun manhajin da za mu bi da ya kamata a faɗi manhajin da za a tafi a kansa manhajin da za mu tafi a kansa za mu faɗi farkon babi abinda babin yake karantarwa ko fasali abu na biyu sai mu je mu karanta ƙa'idodin da ke cikin babin don saboda ƙa'idodin su suka fi muhimmanci tare da cewa suna kawo misalai a cikin littafin al'amfila sannan su kawo albahar su yi bayani sannan su je zuwa ga ka'ida to babu da lokacin da sai mun ɗauki amsila gaba ɗaya babu da lokacin da za mu karanta bahasin gaba ɗaya amma ka'idodin da muna da lokaci insha Allah ta'ala cikin waɗannan kwanakin da za mu yi mu ɗauki waɗannan ka'idodin shi yasa wannan ba zai sa ka ba ka ce ka karanta littafin gaba ɗaya amma za ka fahimci mafi muhimmancin abubuwa da suke cikinsa bai hana ka ka karanta bai hana ka a samu wani malami ya sanya wani littafin kuma ilimin balaga ilimi ne mai zaman kansa an gane ko kenan uslubinmu za mu faɗi babi za mu karanta ƙa'idodin da ke ciki bai hana in akwai buƙatar mu karanta wani misali ciki mu dawo bayan mu karanta in muka yi wannan ƙarshen wannan babubbukan sai mu nuna alaƙar su da alƙur'ani mai girma saboda yana daga cikin abin da ke kawo matsala wani tunaninsa ilimin balaga bai da alaka da alkur'ani bai da alaka da sunna wannan abin da cikin nisa da yawa suke guje ma ilimin balaga da nahu da saf sai an je wajen bayanai sai su ji ana fitar da gwalagwalan ilimi da suke da alaka da ilimin nahu da saf da balaga su ko ba su da su sai kai ta ko marmakon ka je ka koyi wannan ilimin kuma sai ka koma kana kushe ilimin kana hasadan mai bayanin kai ko faruwa ne kake kare shi saboda da ka ce ilimin balaga bai da amfani gara ka karanta ilimin balaga sannan ka nuna wanda bai da amfani ha dalibin ilimi bai dace ba in baka san ilimi ba ba cewa ka kai bai da amfani ba ka yi kokari ka je ka koyi abin wajen malamai idan ka iya sai ka ga abin zai bai wato bai yiwa ne baka san abu ka ce bai da amfani kaga ba za mu yadda ba to amma ɗaliban ilmi matsalar mu galibi ulul ala mun watsar da su mu dai ilmin muka da ke sawa a yi saurin zama malamai su ne muke yi wanda ba zai samu zama malamai ba wannan shine dalilin da yasa waɗannan daura da kuka ga muna yi muka zaɓo ilmin muka kusan guda goma sha ɗaya da suke da alaƙa da ulumul ala su ne muke son mu yi daura a kansu kuma a ƙarshe a samu in Allah ya kaddara a yi muna memory card an gane ko kowane ilimi daga cikin ilmumuka ga ƙa'idoshinsa na asali ga alaƙar su da shari'a saboda ka amfani yanzu in ka ce za ka karatun ilimin nahau yana da wahala saboda ilimi ne daga cikin ulumul ala yana buƙatar tatbiq in ka ce za ka karatun ilimin sarfu ilimi ne daga cikin ulumul ala ba a karatun shi haka saman hanya dole sai da malami yana buƙatar kuma mumarasa ga attamrin in ka ce za ka karato ilimin balaga uwa uba don kana samun malamin nahu ba ka samu malamin sarfu ba kana iya samun malamin sarfu ba ka samu malamin balaga ba ilimin mutane waɗanda sun kai martaba da ilimi to ga ilmul adam ga ilmul lugha da suke fiqhul lugha ko ilmul lugha ga usulul fiqh a bangaren shari'a ga usulul tafsir ga usulul hadith ga alqawaidul fiqhiyya ga ilmul maqasid ash-shar'iyya duk waɗanda baka karance su ba duk littafin da kake karantawa galibi kana yin karatu ne babu sanin ka'idodi ba za a yi taɓa yiwuwa ba karatun kai zama to ingantaccen karatu ka zabura ka ɗauko jalalaini da raddul azhari an fassara ba ka zama mufassir ka zabura ka ɗauko riyadus salihin da bulugul maram an fassara ba ka zama muhaddis ka zabura ka dauko risala an fasara ba ka zan ku kiyu shikenan yau ba kai karatu ba ba wai ba kai karatu ba ne kwata-kwata a karatunka nuska ce mukarrara la tastati an tuqaddima shay'an wala an tu'akhkhira shay'an fi ma akhadtahu inma anta tanqulu ma akhadtahu an mu'allimika duk lokacin da ba za ta taso ya za a iya sarrafa wani abu baka iya ba yau da karatu babu karatu mu gaya maka gaskiya shi fa da yawan dalibai duk inda aka karatu nahwu da sarfu da balaga da adab da ilmul lugha da usulul fiqh da usulul tafsir da usulul hadith da alqawaid fiqhiyya da abin da almaqasid shar'iyya baka gane su amma duk inda aka bude littafi a ce to yanzu za a karatu risala da an sauke ce to alhamdulillah shi ya zan faqih ya zai kusan ma imamu malik ya zai imamu malik sahih shi haka malaman da suka rubuta waɗannan ka sai ka karanta tarihin suka ga yaya ne suka yi karatu to da haka waɗannan ilmukan bi idnillahi ta'ala ɗai bayan ɗai za mu yi daura a kansu to kuma insha Allah kowanne daga cikin su yana nan muna ɗauka muna yi gwargwadon hari a samu waɗannan usulkin ɗalibin ilimi ya san su ya san akwai su ya san alaƙar su da alƙur'ani da sunna kada ka je wani wuri kana ganin kai almajiri ne kai magana ilimi a idariyarka don wani da ya zace kan ilimin balaga la fa'ida ta lahu a inda aka san abin da a ilmi da ne ka za a yi ba sani ba mu fahimta ba kafin mu shiga cikin karatu ga dangadan akwai tambihat tambihi na farko ilimin balaga waɗanda suka fi fice a kansa a duniyar musulmi an gane ko wani lokaci suna samun zalla zalla intabe zalla da zayin ba zalla ba zalla da zayin domin an ka ce zalla da zayin shi ne ya yi talallabiya zalla da zayin ya kaskanta wala tattakhizu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamu ba'da thubutiha shi yasa hariri cikin mukama ya ce fakan min murshidin dal wa min di'izzatin zal wa kan min alamin zal wa qala al-khatbu qattam larabci ne amma in baka karanta irin wannan littafin za ka gane shi ko an baka doktora da professor in baka yi fassara mukama ba wallahi an fassara ma ita da yarinka eh gaskiya ce mana ya su laraba ba su bukata a sharhanta musu da larabcin su yaren su ne amma kai da yaren ka na mahalli ɗinka dole sai an fassara maka kakka ce bai da amfani kuma ba amfani akwai da ba ka koya saboda lokaci ne ke kore ba baka gane ba hariri yace fa kam min murshidin dal so da yawa ake samun mutumin da ke shirye da mutane dalla ya bata ko haka ba yace wa min dhi'izzatin yace zal zaka samu mutumin da yake daukaka zal ya kaskanta wa kan min alamin zal so da yau zaka samu malami yayi tar lafiya shi ba ya bi zamani Allah ya gudu sani yace wa qala al khatb qattam zai ce musiba ta gabe kowa da kowa yanzu ba a yi shirin da kowa ku bari mu ba mu ci haramu da kowa ga cikin asirin gaban Allah ta aiki ta kari wannan qasida za ku ga wani ɗaya daga cikin qurra na kasar Kuwait Mishari Rashid al-Affasi ya dauke ta ya karanta ta da waƙe kun san yana wannan usulubi sai waɗansu suna sa tsammanin suna sa tsammanin kamar shi wannan waken ba shi ne yi ta wannan a ya manyan da'il faham ila kam ya akhal waham tu'abbir dhanba wa dhanb wa tukhti al-khata al-jam ama bana laka al-ayb ama anzaraka ash-shay wa ma fi nusuhihi rayb wa la sam'uka qad sawl ba da shayira su da alfasiri ta cikin muqama ne ya dauko ta to in ba kai karatu ba kana sanin wannan aka sani akwai wata addu'a wadda mutane sun riga sun rike ta kwarai da gaske ya muhiyyar rufati wata addu'a ta duk wanda ya yi abin da za ka yi cikin tafiya ana sa ta a ce in dai za ka balaguro sai ka karanta allahumma ya muhiyyar rufati wa ya dafi al'afati halili na bai yi ta wai da suna wani ɗan giya ne da aka zo za a tafiya ce akwai addu'a da zai koya mutan kuma yanzu da ishina ta gani hinka da an yi babu babu babu tantama allah ya karba ni yake kawo wannan saboda babu da wato a cikin tawfiqul ilmi muna da rauni kwarai da gaske yanzu sai ka dibi mutum ya dauko littafin ta'alimi zan ba da misalai sai ka ji ce mai ta'alimi ya ce wa ya ga maka mai ta'alimi ya ce a'a maganar mai ta'alimi daban bai tuttukan da ya dauko daban shi mai ta'alimi zaka ji ya ce qala sha'ir wani mawaki ne ya faɗa shi ya kafa hujja da shi ba mai ta'alimin na faɗo da maganar ba zai kai ce baitutukan na wani sha'ir ne amma ba na samun littafin da suna ta haƙiƙi ce wannan baitin na ware ne wannan baitin na ware ne wani baitin ba nashi wani shi bai ba rubuta ba ba sani kuma fahimta ba ba baitutukan sa bane to amma saboda babu tawsiqul ilmi kaga ne kace bai ba bai ta'limi yace ba sai ce kaga rashin kuma ko tun kayan a haikai kayan a haiki uwarka mun karanta ta baka hujja ta a'a in ana magana a ilimi ana magana ne akan hujja da dalili lalle bai tuttukan babu inkari akwai su cikin ta'alimi amma abinda muka inkari kasancewa su mai ta'alimi ne ya faɗe su shi yasa wata magana da za a faɗa gaskiya ce an gane ko amma abinda aka inkari danganta ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tana yawa magana gaskiya ce akwai bambanci tsakanin gaskiya ce da manzo ya faɗe ta manzo baya faɗa ƙarya amma kuma ana iya danganta ƙarya zuwa gare shi ana iya danganta gaskiya zuwa gare shi to dangantuwar zuwa gare shi ita ce karyar amma wani lokacin magana tana iya mutuwa gaskiya ce kayan kanta mun gane wannan to abu na karshe tun da lokaci ya fara matsowa shine cewa waɗanda suka yi ilimin balaga hidima ƙadimar wa hadisan galibi suna da zalla a fagen aƙida duniyar musulmi ba a samu wanda ya yi ma balaga aiki ba irin imamu zamakshari da kuma imam abdulkahir aljurjani shi yasa malamai suke cewa khadamal balagata mu'taziliyani mutum biyu masu aqidar mu'tazila suka yi wa balaga aiki da al-zamakhshari da kuma abdulkahir aljurjani shi zamakhshari shine da ke da tafsiri al-kashaf an gane ko shi kuma imamu zamakhshari mutum ne mai jin kansa malami ne mai tinkaho ana kiran shi jarullah makwabcin Allah kun san sa kiran shi jarullah saboda ya zauna a makka kun san can makka an ce sun ne dakin Allah ya ko ka'aba ko to sai a kira shi jarullah to idan ya sallama a gidan wani malami aka ce wane ne sai ya ce kullahu az-zamakhshariyul mu'tazili kine ke sallama yusallimu alaihi az-zamakhshariyul mu'tazili to yana jiji da kansa an ba tafsirinsa a balaga kwarai da gaske wajen fagen balaga ya samu dacewa kuma yana jiji da kansa akwai bai abuyatin da ya yi na suka zuwa ga mazahib babu da lokacin da zamu karanta su amma bari abuyatin da ya yi kan littafin nashi alkashaf da muke magana kansa yace inna tafasira fi dunya bila adadin yace la'amruka ma fiha mithlu kashafi in kunta tabghi al-huda fa zam qira'atuhu فالجهل كالدائن والكشاف كالشافي yace inna tafasira fi dunya bila adadin tafsirawa a duniya suna da yawa yace la amruka na rantsi da Allah ma fi halitul kashafi duk in ka bishi babu irin kashafunawa kana akwai cin kafu da jiji da kai yace in kunta tabghil huda falzam kira adab in kana son shari'a to kada zanci kira ashi kana karanta wannan littafin an gane ko yace in kunta talzamu in kunta talzamu huda fa zan qira'atu fal jahlu kadda'i yace jahilci kamar ciwo ne wal kashafu shi ko kashafu kashafi kamar mai bada waraka saboda ji da kansa to shi ko imamu abdul qahir da jami'ar littafi dalailul i'jaz da asrarul balagh a wannan zamani da muke ci kuma babban littafi na balaga a duniya gaba ɗaya kaf kaf kaf kaf iya sanin mu shine at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur mujalladi goma sha biyu ne taba a tunisiyar kadima ka same ta jika kamar 150 zuwa 160 taba a jarida yanzu ina ganin tadarub na hazar ne ko ina ne ka same ta jika 280 zuwa jika 300 an gani ko to da zamakshari magana da za mu karkare da ita da zamakshari da abdulkahir jorjani mutakaddimu ne su aqida su suna karkata ne zuwa ga aqida ta mu'tazila da imam ibnu ashur shi aqida shi yana karkata wani lokaci zuwa ga aqida ta ash'ariyya ash'ariyya kenan amma cikin ilimin balaga suna da karfi kenan in aka zo a mas'ala ta aqida za ka karba gare su ba za ka karba ba sun dace da aqida su amma in an ka zo wajen fagen balaga fa ka yadda da abin da suka faɗa in dai bai saba ba aqida ba mun gane wannan shi yasa suke cewa ba a karanta tafasu shi yasa littafin aqida in ka zo inda ake magana kan haqiqa da majaz da tashbih da isti'ara nan ne galibi kake iske suna samun kuskure saboda suna saba ma aqida ta salaf to wannan ba shi ke nuna ba za a karanta ilmul balaga ba inda suka yi kuskure nan zamu zamu nuna kuskuren su ko ba haka ba inda kuma suka samu dacewa zamu nuna sun dace a wannan bangaren wannan shi ne abin da zan cewa wannan mukaddima ta mu ta kai ƙarshe za mu ɗanje hutu kaɗan sai mu dawo mu shiga cikin wato karatunmu gadangal da so listira mudda ai an ka ba da minti goma ya yi ko? eh minti goma ne yadda kowa zai shaidawa eh abinda kuka faɗa na mutu da Allah shi ba mu lada wanda kuka kuskure Allah ga kusa mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh